أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت بدك الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a karatunmu na sifatu salatin karatu na al'aƙidatu tahawiyya wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na fatima bintar rasul inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na na goma sha biyu za mu tashi inda malam yake cewa wa aslul qadri سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب kana min alkafiri na anan malin zai fara mana magana ne akan mas'ala ta alqadar qaddara to mas'ala ta qaddara ba a so ba musulmi ya ringa yawan shiga cikinta ba a so ba a ringa yawan cece kuce a kanta shi ne sai malam ya yanke mana magana sai ce sirrullah wa mas'alatul qadar sai ce sirrullah ya ce mas'ala ta kaddara asulul qadar ya ce asalin kaddara ya ce sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala fi halkihi ya ce gabayin shi to wannan magana mai malam ke so ya ce ana saboda asalin kaddara kamar yadda malam a cikin wannan littafin da yake hannun yake cewa asulul qadri sirrullahi fi khalqihi wa huwa kaunihi aujada wa afna sirri ne na Allah ga halittun shi saboda Allah madaukakin sarki shi ya samar da halitta kuma shi yake kashe halitta shi yake talautawa shi yake azurtawa shi yake kashewa shi yake rayawa wallazi alaihi ahlus sunnati wal jamaa wannan shine akan abinda ahlus sunna wal jamaa suke anna kullu shay'in bi qada'illahi wa qadarihi cewa dukkan wani abu da kaddara Allah da kuma san Allah subhanahu wataala ke faruwa وأن الله تعالى خالق أفعال العباد الله مدوكين سركي شي يحلتي دكان أيكا نباي كمن دكي تيوا إن كل شيء خلقناه بقدر دكان وانا أبدا كي غني الله مدوكين سركي شي قدر شي شي يحلتي شي وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه كافري دي كافرتي wannan da ganin daman Allah kuma ba dan Allah yana son haka ne ba Allah bai yarda da haka nan kin ba amma kada ka ce Allah bai da iko akan wannan kafirin da ya kafircin a Allah na da iko akan komi ya yi kafircin amma ba Allah bai yarda ba ya yi kafircin shi yasa a wani yake cewa walau sha Allahu la hadan nasa jami'an da sai shiru inda Allah ya so da Allah ya shirye da dukkanin halitta baki daya kenan kaga idan ka samu kanka cikin shiryayyu sirri ne na Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka haka nan yayi ka a shiryayye wa'incan wanda su ba su shiryu ba su ma wani sirri ne na Allah da ya yi su a haka ba a tambaya ta ce to me yasa ni aka yi ni kaza ko aka yi kaza a'a a gwamnatance ma wani lokaci anan da zaka ji an ce an yi kaza an yi kaza sai ka ji an ce raison d'etat kamar sirri ne na gwamnati kawai ta yi kaza ta yi kaza ba dole bane sai ta huto ta yi bayanin kaza da kaza me yasa ta yi shi akwai abin da ba iya fitowa a maka bayani dan an maka ma gane ba za ka yi to wannan sun dan ara ne daga irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake tafiye da al'amuran shi duka ba komi bane ba ake hutowa a baka ilimin shi gashi mu dauki misali akan ar-ruh yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila suna ma tambaya akan menene ar-ruh menene rai da ake cewa ran mutum ya huta ya yake mun san gaban mutum in hannu ya huta mu ce hannu ya huta ga hannun muna gani to shi rai in ya huta ina yake menene rai sai Allah mun sarki ke cewa ka ce musu mas'ala ta rai min amri rabbi al'amari na ubangiji na wama utitum min al'ilmi illa qalila duk abin da kuke takama da shi na ilimi abin da aka ba ku kaɗan ne to haka cikin ayyukan shi ma subhanahu wataala ba komi ba ne ba za a fito a gaya maka ko ba dole ba ka sani wannan sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala hakanan imam al-albani muhammad nasiruddin al-albani yake cewa wa hadha ta'ammuq huwa al-murad wallahu a'lam yace idza dhukira al-qadr fa amsiku manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an zo ana magana akan matsala ta kaddara sai ce fa'amsiku sai ce kawai ku shiru idan ana magana ta kaddara ba a sa ka ba ne karin ka shiga ka san me yasa aka yi kaza me yasa aka ce kaza me yasa kaza me yasa kaza ta yi fa'amsiku kawai ku shiru haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ai yake cewa abin da yake faruwa akan haka sai ke cewa likamali hikmatihi wa rahmatihi wa adalihi saboda Allah subhanahu wa ta'ala idan shi ya kaddara abu ba a tambaya ko ba a nema a san diddigin abu Allah mun sarki ba a mashi haka nan saboda shi Allah yana da cika kuma yana da hikima yana da jin kai kuma yana da adalci waɗannan abubuwa da suka tattaru siffofi na Allah subhanahu wata'ala suka da targa Allah subhanahu wata'ala sun isa su kwantar maka da hankali ba sai ka tabbata me yasa ake kaza saboda Allah cikakke ne Allah madaukakin sarki mai hikima ne a dukkan abin da akwai hikima a ciki hallau Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai tausayi ne ga bayan shi hallau ko mai adalci ne ga bayan shi wannan idan kai imani da wa'annan sun ishe ka duk abin da aka ce ma Allah ne ya kaddara shi ka amshe shi hannu biyu kuma ka sallama ya ce la limujarradi kaharihi wa ƙuduratihi kama ya ƙolu jihanmu a taba'ihi sai ma da ke cewa shi imani da ƙaddara ya ce ta haƙiƙu anna mabni wa raji'un fi ya ce ta haƙiƙu anna mabnar ubudiyya wal iman ala taslim bawa ya sani ita ibada ita bauta ga Allah kasancewa bawa na Allah kasancewa mai imani ya dogara ne akan imaninka ka bada shi duka kuma ka sallama kada ka ringa yin kokonto ko ka ringa ragewa a cikin ɗari ka ce ka sallama a gomiya tara tara amma kashi ɗaya baka gane ba shi sa baka sallama ba a sallamawa ake baki ɗaya kamar yadda ka yi imani da wuta da aljanna ba tare da kagansu ba kai imanin cewa za a tada kayanar kiyama to haka dukkan abin da yake faruwa a rayuwa baka bukata ya kasan diddigin me yasa kaza akwai abubuwan da wasu Allah madaukakin sarki ya gaya mana menene hikima akai misali sallah Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana aikata aiki mummuna kaga wannan an gaya mana wata hikima da take kumshe kalkashin yin sallah cewa idan kana sallah sallar ka inda ta sallah ce cikakka mai kyau to wannan sallar taka za ta kara maka imani imanin ka zai hana ka aikata alfasha ko wani zalunci ko na makamancin haka kaga yanzu anan mun samu mi wani romo da wata hikima da take da kai karkashin sallah amma wasu abubuwan ma iya sanin menene hikima karkashin su misali me yasa aka ce ai sallar asuba raka'a biyu me yasa aka ce ai sallar azhar raka'a hudu me yasa aka ce ai sallar asar raka'a hudu me yasa aka ce ai sallar magriba raka'a uku sallar isha raka'a hudu me yasa ba a yi su ba duka daidai wa daida idan ka tambaya akan wannan haka Allah ya shakanta kayan shi ba dole ba sai ka san me hikima a ciki sallamawa za ka yi kace eh haka aka shar'anta kuma haka zan yi ba dole kai na san me yasa to ita asbab ba amira ta hudu ta ma ba a haka aka tsara akwai hikimar kai da kai baka santa ba to duka haka ke da kai a cikin shari'a ta Allah subhanahu wataala a cikin abubuwan da Allah ke kaddara ma bayan shi na shari'a da na rayuwa ne da gobe akwai hikima akwai adalci akwai jin kai a ciki ka sani ka san mun san wanda muka sani wanda mu sani ba kuma mun bar ma Allah to irin matsala ta kaddara ita sallamawa ake imani ake imani cikakke sai ce wa adamul as'ila an tafasilil hikima kuma ba ba a san yawan tambaya akan hikima ta al'awamir wan nawayi wa shara'i he ka san diddigin me yasa aka ce ayi kaza me yasa aka ce ka ayi kaza me yasa aka shar'anta kaza me yasa ba shar'anta kaza ba ba dole ba ka sani ba a so ka ringa yin tambaya akan mi illa mi asali kawai ka sallama sami'ina wa atana yake cewa fa innahu muhimmin jiddan saboda wannan yana da muhimmanci matuƙa imani da kaddara abu ne ke tafiya akan wasu abubuwa guda biyu na farko shine al-imanu bi anna Allah ta'ala alima mal khalqu amilun mutum ya imani cewa musulmi ya imani cewa Allah subhanahu wata'ala ya san abinda bayan shi za su aikata tun kayan su aikata shi tun kahin a yi mu tun kahin a yi a halitta annabi adam dukkan wanda zai zo duniya tun daga annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe ka yi imani ka ƙudurce a zuciyarka cewa Allah ya san da zauwarka kuma ya san in ka zo mi za ka yi wannan shi ne imani na farko da kowa ya kamata a matsayin shi na musulmi ya fara kudurcewa bi ilmihi alqadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan kai imani cewa Allah ya san wannan da ilimin shi wanda yake na tun asali wanda bai da mahari wa alima jami'i ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal kuma Allah madaukakin sarki ya san duka halayen da za mu kasance a cikinsu idan mun zo duniya akan cewa wannan mai da'a ne ko kuma wannan mai saba ma Allah ne wannan ga arzikin shi wannan kuma ga abin da zai samu a duniya kuma ga ƙarshen lokacin shi duka wannan Allah murkukin sarki ya sani shi yasa a wani wuri Allah yake cewa walau sha walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum yanzu wannan menene ke nuna maka sun bumbukumin ne bisa ji bisa gani shi ne sai Allah ke cewa inda Allah ya san cewa akwai alheri a tare da su da an jiyar da su kenan kaga in kaga Allah ya wata halitta shi ko ya yi wani abin shi shi ya san hikimar da ya sa ne haka nan ya san in ya ma kaza ga abin da za ka yi shi sa aka ce to kai ga yadda zaka zama to ka kudirce wannan sai martaba ta biyu kenan duka wannan mai imani akan cewa yana nan a rubuce a cikin lauhin mahfuz wanda za mu je magana a kan shi insha Allah sai magana ta biyu ke cewa wa hada taqdiru tabi li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadi' jumlatan wa tafsila kenan ka kudirce ka yi imani cewa dukkan wannan abubuwa yana nan a cikin ilimin Allah a game a cibire kuma hallau a rarrabe menene a cibire cewa za a halicce ka a rarrabe cewa an halicce ka shekara nu za ka yi iyanu za ka yi arzikinka nau ne wannan kuma su ne abubuwa da suke zauwa an detail sai martaba ta biyu shine mashi'atullahi nafiza wa qudratihi ash-shamila wa huwa al-iman bi anna ma sha Allahu kana shine mummuni yayi imani cewa duk abinda Allah ya so ne ke faruwa kuma kaddarar shi da kudurar shi ita ce ta kewaye dukkan komi wa huwa al-iman wannan kuma shine imani bi anna ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shi ke yiwa wa malam ya sha lam yakun kuma abin da Allah bai so ba babu ta yadda za a yi wannan abin yayi kenan kai imani ka kudirce cewa idan abu ya faru haka Allah ya so idan bai faru ba haka Allah ya so wannan shi yana daga cikin imanin da zai sa zuciyarka ta huta hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa a rayuwarka duk abin da ya samu haka Allah ya so duk abin da bai samu ba haka Allah ya kadarta tsarin shi haka kuma ka amsa da hannu biyu sai ma ne ci gaba da cewa lam yattali ala dalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal kuma wannan abin da ya shari imani da kaddara abin da ya shari abin da Allah ke kaddara ma bayan shi babu wanda ya taba ganin babu wanda ya taba sani na cewa wani ga abin da aka kaddara mushi wani ga yanda zai yi wani ga abin da zai faru da shi a rayuwar shi a gaba ko wani mala'ika wanda yake kusa da Allah subhanahu wata'ala haka nan ko wani annabi manzo babu wanda ya san abin da Allah ya kadarta a bayan shi wannan me yake nuna maka babu wanda ya san gaibu sai Allah abin da zai faru ga bayi babu wanda ya san shi sai Allah ko mala'ika jibril ba komi ya sani ba sai wanda Allah ya sanar da shi ko annabi wanda shi annabi wanda manzo shi ma haka ba komi ya sani ba sai abin da Allah ya sanar da shi kenan mu imani da cewa babu wanda ya san abin da zai faru da kai sai Allah subhanahu wataala shi kadai san gaibu shi kadai san abin da yake faruwa a duniya da lahira yace wa ta'ammuq wan nazaru fi dalika dari'atul khazlan zawwa kai kutse cikin sanin abin da ya shahi kaddara kutse a ciki neman sanin diddigi keke da keke hika san komi a cikinta yake cewa gari atul khazlani hanya ce hanya ce ta kaucewa al-khazlan shine sabka daga hanya shine kenan fadawa cikin haramun ka kama hanya ta fada cikin haramun indai ka ringa neman sanin diddigin kaza da kaza da kaza da kaza a kai ya ce kuma wasu lamin hurmali matattakara ce ta zuwa aikata babban haramun ita ce ita ce kafirce ma Allah wadar da tuttubiyan kuma mataki ne ka fara bi na juya baya ga Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa falhadar kullal hadar to dan haka ka shedun mun kiyaye ku kullum hadar dukkan kiyayewa min dalika akan irin wannan kutse akan abin da ya shahi babi na kaddara nazaran wa fikran wa waswasatan wajen nema ka yi nazari kan abin da tunani kan abin da kuma wasuwasi akan abin an mana kashe ne akan wannan shaidan yana iya zauwa ya ringa maka wasu wazi a kan to me yasa aka ce kaza ai duka mu wani shi ma bawan Allah ne wani shi ma bawan Allah ne shi aka yi to wannan aka yi shi mummun wannan aka yi shi kawo kuma can Allah ya ce walau sha Allah wala hadan nasu jami'a me yasa kaza me yasa kaza inda Allah ya so da ya shirye da ku ba to me yasa aka yi wannan musulmi aka to shi ɗaya na yi zauwa ringa sa maka wannan wasu wazi shi Allah ya san me yasa ya wannan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun akwai wani abu da ya faru irin wannan na gane shi kuma ban samu dama na hujjo shi ba zan mu karanta kaɗan a ciki min babin fa'ida wata aya ta sauko a cikin sotul bakara Allah yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ƙarshen suratul baqara yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah murka sai yake cewa na gare shi dukkan abin da yake cikin sama da abin da yake ƙasa sai kuma ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum in za ku bayyana abin da yake ranku abin da yake ranku zuciyarku in za ku bayyana shi aw tukhfuhu ko kuma ku koye shi yuhasibukum billah to ku sani Allah zai muku hisabi akan shi fa yaghfiru liman yasha Allah madaukakin sarki zai gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha kuma Allah ya azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan dukkan komai shi ke kaddarawa yanzu wannan ayat da muka fassara ta Allah fa ta yi an kuka boye abin da yake ranku ko kuka bayyana shi Allah ya muku hisabi akai to ina irin waswasin da yake zo maka a rai na kaza kaza menene kaza ai don lokaci kowa irin wannan ya taba zo mishi to akwai wanda zai ya dame shi ya tada mashi hankali abin ya rasa matawa ya rasa ya zai fasara abin in ya furta magana tana iya zama mai tashin hankali ya sani amma ya rike a ran shi to akan irin wannan matsala ce in kun bayyana ko in kun boye ko kun bayyana Allah ya muku hisabi a kai abin ya tada masa bai hankali suka zaburo suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata na abu hurera allah kara mashi yarda kamar da ya zo a cikin tafsiri na na ibn kafirin yake cewa a lokacin da wannan aya ta sabka lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fi samawati lokacin da wannan aya ta sabka ga manzo sallallahu alaihi wasallam istadda zalika ala ashabi rasulillah hakan sai ya tsananta ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركن sai suka taso suka wajen masu sallallahu alaihi wasallam hankalin su ya tashi aya ta sako ta riki taso an ce sun koye ko sun bayyana Allah ya musu hisabi to ya za su ya za su iya da abin da yake zo musu a rai kuma an ce he an mana hisabi akai kuma Allah ya ce in yi hisabin fa yu'azzimu man fa yadhur liman yasha wa yu'azzimu man yasha shikenan sai suka ce ya rasu Allah suka ce ya ma'aikin Allah kullifna min al'amali ma nu'ik an ɗora mana daga cikin ayyuka abinda muke iyawa as-salat an ɗora mana mu sallah muna yi abubuwa ne na aiki wasiyam an ɗora mana yin azumi muna yi abubuwa ne na aiki wal jihad jihadi was sadaqa da sadaka duka an ɗora mana ayyuka ne wanda mutum ya tashi daga gabubuwan shi yayi duka muna yi sai suka ce waƙad anzala waƙad unzila alaika hadhihi alaya sai dai wannan aya an sabkar maka da ita wala nuqiqu hasan wannan kuma iya hana zuciyar ta ringa irin wannan kai kawo na tunani da suke zawa wani lokaci ta a zuciyar mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini yanzu Allah zai sabko aya shin buka sallama ba ku yi imani kuna so ku koma ne kamar waɗanda aka ba littafi wanda suka gabace ku yahudawa da nasara me suka yi su sami'ina wa asaina ne suka ce mun ji amma kuma ba mai ba ga aya ta sabko kun ji aya amma kuma kun ce buka iya kun ce wala na ɗinka kun ce buka iya buka iya hana zuciya ko ba ta irin wannan kenan irin nasu za ku yi su da suka ji ta suka yi wa asali na mun kafin sai abu ma iya kuma irin shi ne za ku yi sai mazu salatu salim ya ce masu to abin da ya kamata ku yi bal qulu sami'na wa ata'na abin da ake so a gare ku ce mun ji ko mun bi mun ji mun bi gufranaka rabbana wa ilaikal masir ku ringa maimaitawa muna neman gafararka ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka ne makoma take falamma aqarra biha alqawm wa dallat biha alsinatuhum anzala Allah fi athariha amana rasul lokacin da suka ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace musu ku ringa cewa sami'ina wa ata'ana mun ji ko mun yi da'a gufrana ka ya Allah gafarta mana wa ilaikal masir na gare ka ne makoma take sai gari ya kwasa ko ina in ka ji kawai wannan magana ce ake sami'ina wa ata'ana gufranaka sami'ina wa ata'ana gufranaka kusan lokacin da wahayi yake sauka akwai alaka tsakanin sama da ƙasa in wani abu ya faru kawai Allah ya sauko aya sai a raba gaddama to wannan suka ringa yau maimaitawa a gari sami'ina wa ata'ana gufranaka mun bi mun ji mun yi da'a muna neman gafararka kawai Allah ya sauko amanar rasulu آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله التي لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير التي لا نكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله يسبقونا آية amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minin hakika manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da mummunai sun yi imani da abin da Allah saka musu kullun amana billahi wa malaikatihi yace dukan sun yi imani da Allah wa malaikatihi da malaikun shi sun yi imani da littattafan sun yi imani da manzannin shi kuma ba su rarrabe tsakanin wani manzo da wani manzo me suke ni me ake ni da anan dukkan kowane manzo ka yi imani cewa lalle manzo ne na Allah idan yanzu misali idan kirista ya faɗi magana mara kyau ga manzo sallallahu alaihi wasallam kakka zabi da kace ai shi ma annabin shi annabi isa ne ka gaya ma annabi isa magana kana gaya ma annabi isa magana kai ka fitar da musulunci imani ake da shi mutunta shi ake darjanta shi ake manzo ne na Allah imanin ka bayya cika ya zama imani sai ka yi imani cewa annabi isa manzo ne na Allah bawan Allah sai ka yi imani annabi musa manzo ne na Allah bawan Allah annabi ibrahim annabi lut annabi ishaq annabi isma'il dukansu wanda aka bada labari imanin ka bai cika ya ka imani su kakka ga wani mai bin wani annabi addinin wani annabi wanda yake nasa da kan zuwa ga wani annabi tunda a yanzu babu wani wanda yake da uzuri ya ce ga addinin wani annabi da yake bi in ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi addinin wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yanzu wannan in ya mutu ya mutu a kawo shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam kada yake bi amma imani cewa manzo ne wannan dukan su dole kai imani sai cewa sami'na wa ata'na ghufranaka Allah ya ce ya ji abin da suke faɗi suna cewa mun ji mun yi da'a kuma Allah mai neman gafararka to anan sai Allah yake cewa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai sai abin za ta iya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to anan sai Allah barkace sarki ya dauke ma ita wannan al'umma wannan abu da aka dora mata na cewa abin da yake ranta ma sai an mata hukunci a kai hadisi ya tabbata inda aya take cewa suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce na bada ya Allah kada ka kama mu idan mun yi kuskure ko mun ci sai Allah ya ce na ji na amsa ba zan kama ku ba kan wannan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah kada ka dora mana abinda ba zai zama mai yauni ne a gare mu kamar yadda aka dora mara sai gabacin Allah anan ma ya ce na amsa ba zan dora muku ba ba an dauke muku wannan abu da aka dora muku kuma inda muke cewa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah kaka dora mana abin da mu ma iya ba anan ma Allah ya ce qad fa'altu na amsa na yadda ba zan dora muku ba haka nan inda muke cewa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alqawmil kafirin anan ma kuma Allah ya ce na amsa na yarda ba zan kaskantar da ku ba zan dora ku akan akan kafirai kuma hallau zan gafarta mu kuma in yafe ku kaga wannan aya me take mana magana tana mana magana akan wasu wasan da muke magana yanzu ana irin wanda yana iya zo maka a rai kamar yadda ya zo masu habbai amma su da ya zo musu tashin hankali ya zama suka je suka nema manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema musu mahuta akan wannan mas'ala sai Allah madaukakin sarki ya sauko ya ce shikenan ya ji kokensa akan wannan dan haka kuma an dauke musu wannan abu da aka dora musu subhanahu wata'ala to idan ya kasance a babi na kaddara ne kada ka ba kanka wahala kada ka ba kanka wahala idan ka ji irin wannan wasu wasi ka koma da gaugawa ka ringa uziya ka shiga karatun alkur'ani ka shiga azkar ka yi kokari ka mantar da irin wannan wasu wasi mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na abu huraira yake cewa inna allaha tajawaza li al ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam takallam aw ta'mal bihi Allah madaukakin sarki ya dauke ma al'ummata dukkan abinda ta ringa zuwa ta ringa kai kawo a cikin zuciyarta da shi in dai ba ta furta da bakinta ba ko kuma ta yi aiki da wannan abu a nan ina so in yi wata ishara a kan matsalar zuciya ita zuciya mai wasu wasi irin wannan ko mai imani ita daban ce da kuma zuciyar da ta kudirce ba ta yi imani ba ita wannan daban ce yanzu kaga munafukai na addini zawa za su yi su sa riga ta musulunci amma zuciyarsu allah ya san zuciyarsu cewa zuciyarsu ba su yi imani ko da ba su furta ba a nan to a zuciyarsu allah ya san cewa ba su yarda ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yau haru da julas julas a lokacin da ayat kahin ayat ta sabka iya cikin munafikai gurbin munafikai tare suke zuwa su zamna su ta tsagin sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda ya sani suna faɗin maganganu na kawurci to yana da wani ɗan riko a gidan shi wannan ɗan rikon sai yake cewa ban shi yake cin julas ne da yake shi rike shi ita ya julas ana tattara abubuwa na zuwa yaƙi ya kamata kai maka je ka ba da gudunmuwarka aji za a kai yaƙi saboda kare addinin allah kuma ɗaukaka kalma la'ila haɗin ba a nan sai julas ya ce mai kai wannan yaran in dai har na yarda da abin da annan muhammad ya zo da shi ya ce ai je kima hina alheri yau wannan magana ka yaran nan yi hankalin shi tashi ya ce yanzu duk zaman da ake dama ba ka yi imani ba kawai dai azumna kake mu iyalan gidanka kowa ya ba da gaskiya kai a shida ba ka yarda ba ya ce shi jiki ya yi shi alheri inda ya yarda da abinda maza da su na sani sai yake cewa to zulas a duk duniya babu mutumin da ya kyautata min kamar kai amma hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hikahi a kanka don haka yi na gama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga abin da kake hudu kawai kyale shi ya zabi ya faɗi ba ya zo don manzo sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasu lallah ga abin da julas yake hudu sai ce julas yan ya ce iya ce a kira shi da za a julas yi wannan magana ko dai baka gane ba aka kira julas julas wannan yaron kaji abin da ya faɗawa sai ce haba ya rasu lallah ni zan hudu wannan magana har ya ce yake mini kawai anan abu kana suke cewa kai yanzu wannan yaran duk alherin da wannan bawan Allah ya maka yi abinda zaka saka mishi da shi kenan ka zo ka bi sharri wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yaro ya san an hoji kawai yaro sai wuce da kuka anan aka kikkewaye shi aka mi ta abin aka rirrihe shi aka yi watsi da maganar shi ana zamana ba a gusa ba ko sai ga alamun wahayi yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah marukun sarki ya sabko aya ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihi wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli wannan aya ta sabka ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah su ba su faɗi ba ya ce walaƙar ƙalu kalimatar kufuri haƙiƙa kalma ta kahurcin nan sun faɗi wa kafaru ba da islamihim kuma sun kafirta bayan sun yi sun kasance musulmai ya ce wa hammu bi malam ya naru wa ma naqamu ya ce illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli sai ce fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhumullahu adaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir kaga Allah ya ba shi kowa Allah da yake ya san zai dawo sai Allah ya ce wala qalqalu kalimatan kufr hakika wannan kalma ta kafirci da aka zo aka faɗa sun faɗe ta wa kafaru ba'da islamihim bayan sun mutu sun bayyana sun ce musulmai ne su to wannan kalma da suka faɗi sun kafirta a dalilin ta wa hammu bima lam yanal wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli sai Allah ya ce fa in yatubu yaku khairan lahum in sun tuba shi ne alheri a gare su allah murka sarki ya san cewa wannan zai dawo sai allah ba shi kowa sai ce fa in ya tubu ya ku khairan lahu amma wasu da allah ya san cewa ba za su dawo ba sai arsha manzo sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yace in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir allah lahum wannan wasu ne ba aka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai nima musu gawara Allah ya ce ka nema musu gawara ko kakka nema musu kai ko su saba'in ka nema musu gawara Allah bai gawarta musu addu'a annabi ba amsa sati amma su aka ce su ba amsa tasu ba amsa tuban su saboda ni Allah ya san ba alheri a tare da su a gaban su amma shi da Allah ya san me zai so a baya sai Allah ya ba shi kofa sai ce fa in yatubu yaku khairan lahu in kun tuba shi da alheri a gare ku bawan Allah nan ya fara karkarwa yace ya rasulullah wallahi wannan yaran yake gaskiya ga ƙur'ani ya shaida ya ruwa yi da gaske sai ya ce to wannan yaron wannan abin da ya yi ya yi sababi na tsirana daga kawurci zuwa ga musulunci don haka zan kyautata mai in rubanya a kan da sai ya ce ina son shi sama yadda nake son shi a da saboda shi ya sobe na ya hudu daga kawurci mai ya yi sababi na zauwa cikin daula ta musulunci kaga wannan abin da yake ran shi ne Allah ya sani sai Allah mai sababi dole ya bayyana shi sai gashi ya bayyana sai aka san halin da yake to irin wannan wanda zai kudirce kafurci a zuciyar shi shi bayya cikin wannan ka'ida wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya dauke ma al'umma ta dukkan wani abu da yake yawo na wasuwasi a zuciya matukar bata bayyana ba ko kuma bata aikata wannan abin take dauke da ba hadisai suna da yawa akan wannan babi daga ciki abu da ke cewa ja'a nasu min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo daga suka zo dan manzo sallallahu alaihi wasallam suke tambaye shi inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna an yatakallam bi suke cewa muna ji a zukatanmu wasu abubuwa suna yawo wanda zai girmama a ɗayanmu mu ya fito ya bayyana wannan abin ya ce wa ƙala wa ƙalwajar tumuhu ƙalu na'am shin kuna jin haka suka ce ƙware kwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zalika sarihul iman wannan shine imani ka rike abin ka yarda da abin shi dan ya isko kai ringa maka wasu wasu wannan wasu wasu da kai shi kin cewa lalle kai kin nan mai imani ne shaidan shaidan bayyar zuwa zukata na kafirai zukatan da yake sibi ne zukatan mutanen kirki yake sibi ne wurin suke tsawa yau gidan da babu komi barawa bai zai dauka ciki ai sai ya san da ke da kai wani abin dauka tukun zai shiga ya dauka to in kaga in kaga shaidan yana maka wasu wazi ya ga imanin a tare da kai ne shi yasa ake so ai bi babu alkawarin da ya ɗauka ke da Allah ya ce mai ƙala fakhruj min hafa inda ka rajim wa inna alaika la'anati ila yawmiddin Allah da ya ce huta daga cikin mutane na daga yau tsinanne ne kai kuma kana cikin tsinuwa ta har zuwa ran tashin kiyama sai roƙe roƙo sai ce ya Allah rabbi fa anzirni ila yawmi ba'su ya Allah ka bar ni har zuwa ran tashin kiyama sai Allah ya ce ni kala innaka minal mursali kai kana cikin waɗanda za a bari kenan akwai abubuwa da za a bar sai ran tashin kiyama to kai ma shi dan kana cikin su ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ga wani lokaci sananne sai shi dan ya dauki alƙawari a gaban Allah sai ya ce qala fa bi izzatika la uguyannahu ajma'i na rantsi da girman ka ni kuma hina batta su gabaki ɗayan su suwa yan adam kaf illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka wanda suke tsarkake ayyukansu idan sun yi su kaɗai ne ba zan taɓa ba su kaɗai ne ba zan ɓadda ba saboda su mi sun riƙe na ja sun ja ne na saka musu to kaga alƙawarin da shaɗan ɗauka zai je ringa bin zukatanmu yana musu wasu wasu ka ɗauki suratun nas Allah da yake cewa kula uzu bin nas malikin nas ilahin nas sai ce min sharril wasu wasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas kaga annas annas din da ke da kai anan ba ɗaya bane da annas din na aya ta ɗaya aya ta biyu aya ta uku kowace annas din ta daban don ka ɗauki annas na ƙarshe Allah ke cewa allabi wasu su fi sujurin nas shedan ka nemi tsari me ke suna Allah ke cewa ilahin nas min sharri wasu nas ka nemi tsari daga sharrin mai wasu wasi mai kolewa shine wa shedan ko sai Allah ya ce alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shine mai yin waswasi a zakatan mutane mutanen suwa mutanen kirki min aljinnati wan nas shaytanun wa'annan akwai cikin mutane akwai cikin aljanna anan mutanen wannan ana ne suwa mutanen banza ma'ana ta annas anan ba iri ɗaya bace ta annas a can kalma ta annas tana ne mutane ko to amma mutanen a tsarinsu akwai mummune akwai da ba mummune ba to in ka gashi ɗan yana maka wasuwasi ya ga imani a tare da kai wanda ya kawarce wasuwasin ne zaɓi shi yanzu kaji zuciya su manyan kafaran duniya a musu wasuwasi a musu wasuwasi su yi mi me ba su yi ba to su ma shaɗan nan kansu ne to ka gani irin misali ɗan isra'il wannan shugabannin nasu masu san ne sun darkake falasinawa su wannan wasuwasin ne zaɓi su asu su ne shaɗannin wa'annan to haka akwai hadisai da dama wanda suke mana bayani akan abin da ya shayi matsala ta shi wannan wasu wasa ta gama zo sallallahu alaihi wasallam cai dalika sarihul iman wannan shine imani ka ringa jin wannan kai kawon wannan na san duka ɗan uwa ana ɗan shi irin wannan wani lokaci wani abu ya zo maka ka tasa ayat tambaya akan wani abu ka ringa ɗan wasu wasi to in ka ji irin wannan in gaugawa ka ringa uzuya kana azkar shikenan kawai ka wuce kada ka biya shi ɗan ne yake zauwa so ke bata abin ya lura cewa a tare da kai akwai alkhairi sai malam yake cewa faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukumul kitab wa man radda hukumul kitab kana min alkafirin yake cewa dukkan wanda yake tambaya me yasa Allah ya kaza to wannan tambaya da kai yake cewa faƙadarar da hukumul kitab kamar nema ne kake kai remetar an kwazna abinda Allah ya rubuta kaiwa zaka tambaya inna Allah ya fa'alu ma yurid wallahu ya fa'alu ma ya sha Allah yana abin da ya dama ne mu bayi na biyayya ba a tambaya la yus'alu amma ya fa'alu wa hu yus'alu Allah ba a tambaye shi akan me yake yi ko me yayi ko me yasa yi Allah ba ta mishi ta'ala Allah an zalika uluwan kabir Allah ya daukaka a rinka tambayar me yasa ya kaza yasa ya kaza duka bayan shi ne yanda ya ga dama zai da su in Allah yi ka a musulmi ka gode ma Allah kai ta kokarin yin addu'a Allah tabbatar da kai akan hanya ta gaskiya yace to dukkan wanda yake neman me da hukunci na littafin Allah ya ringa dora irin wannan ayoyin tambayoyi yake cewa ka da milar kafirin to wannan ya kama hanya kai zama kafin kenan mine da ake so gabawa ana so gabawa ya sallama a taslim ya sallama idan aka ce Allah ne ya kaddara kaza to kawai shiru ake shi yasa ko da kuna wata deba daga kaga an kawo Allah a cikin shiru ka kawo bakinka daga an ce Allah ne ya kaddara kaza to kawai ishu ba ta tsari wannan dai kawai ƙara wani abu a gaba in ko ƙara wani abu a gaba kuma zaka ringa nema ka yi kutse wurin da baka da hurumi ka shiga ciki daga an ka Allah tsayawa ake shi ya kaddara to shi kenan magana ta kare in kuna so ku yi da ba mai tsawo to ka ku kawo haka in kun ka haka to ko shi za ku yi komi ba ku ƙara magana ko ɗaya in wani ne ma aka dora misali shugabanku yana muku wani abubuwa kawai da kun kawo kaza kawai shi kenan shuru za ku mutane haka allah ya suto shi kenan ku shuru babu dai ba a kan irin wannan bangare inda aka kawo allah a cikin magana sai malam yake cewa zan mu da wannan magana sai ke cewa a ilam anna babna al-ubudiyya wal iman billahi wa kutubihi wa rusulihi al-taslim bawa ya sani shi gimshiki na bauta na zama bawan Allah an kawa shi ne akan imani da Allah da littattafan shi kuma da manzannin shi ala taslim wa adamin as'ila sallamawa da yau da rashin yawan tambayoyi an tafasilin hikima akan yi kasan menene hikima ta Allah da ya ce aikaza ko da ya ce ka aikaza fil awami wan nawahi wa shara'i ولهذا يتي لا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي سرقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها wannan ba a samu ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma al'umma akan cewa abu kaza da abu kaza ga abin da ya sa abu kaza da abu ba a faɗi ma kowa ba wannan sirri ne na Allah subhanahu wataala ka bar shi a sirri na Allah subhanahu wataala kai ma da kana da sirri bare wanda ya komi da komi dan adam ma yayi cikar ya ce wannan sirri na ne wannan su ko a cikin gida ya kai wani abin ka bar ma kanka sanin me yasa kai kuma su a zahiri sai su rinka ayyuwar aya tambaya me yasa aka ce kaza me yasa aka ce wanda sirri ne ka ce naka shi ke da an bar makayanka a matsayinka na bosa na gida ba wanda ya kuma isa so ce ya san me yasa ka ce kaza me yasa kai kaza kawai bar makayanka ake ko to haka Allah subhanahu wata'ala walillahi al-mathalul a'la ba kamar ta bane muke yi to Allah subhanahu wata'ala abin da shi mas'ala ta kaddara wannan sirri ne na Allah subhanahu wata'ala kuma a bar mashi kayan shi na'am kenan kalkashin wannan zammari da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kyawun musulmin ɗayan ku shine bar shiga abin da bai shaye shi ba me bai shaye ka ba wannan iko ne na Allah mulki ne na Allah bai shaye ka ba baka ciki to ina kai ina shiga ciki ko al'amari na wani an hana ka shiga da al'amari na Allah subhanahu wata'ala me yasa aka ma wani arziki ni ba amana ba Shi shine wata tambayar ba tunda an ce Allah shi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ko Allah ke azar da wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba sai ka ce to me yasa aka ma wani arziki ni ba amana ba me yasa wani ya zama shugaba ne ni ma ban zama shugaba ba me yasa wani ya zama kaza ne ma irin wannan tambayar ne zaka dinga yi a cikin ikon Allah a cikin mulki na Allah su ne aka ce shuru ake ba a tambaya me yasa kaza me yasa kaza wannan bakka da hurumi na ka san me yasa Allah yake abubuwan shi in kana buƙatar irin wannan roƙi Allah ya baka roƙi Allah ya baka kuma akwai tambayar da ba a yi akwai tambayar ta izgili ce ba a yi amma Allah yana iya maka amma ba a yi yanzu misali ka ringa roƙon Allah a yi ka a wani zamani da ya wuce ayyuka a zamanin da ya wuce kaji kawai so kake ayyuka sahabi kai sahabi kake so kawai ayyuka wannan wata irin addu'a ce to ka gani kamar ka je cikin sahara tsakar sahara ka ce kiyi kake so ka gani irin neman abu ne ba mahallin shi ba wurin shi sai kake nema to irin wannan tambayoyi tambayoyin da zikiri amma duk abin da ka gani wanda abu ne wanda zai shahi mustakbal abu ne wanda zai zo a gaba to an baka dama kowa abu da take karuta Allah kai ma baka ba a sa ka ba ka ringa tunani ya dame ka me yasa wani ke da kaza zaka bude ma kanka kowa ta hasada ita kuma da ka bude wannan kowa ta hasada kana ganin kamar rashin adalci ne kai a ba wani ba a bashi ya kamata a amshi ya kamata wani rasa wani kaza sai wannan abin ya hana ka sukuni ya hana ka rayuwa ya hana ka ci gaba ya hana ka komi a rayuwarka sai ka zama babu baɗin ka rasa anan ka rasa a can Allah tsare mu da faɗa cikin irin wannan wasu wasi anan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan da muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh